أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم أنصتوا رحمكم الله
akwai tambaya نعم wani bawan Allah ne ya saki matar shi saki uku سبحان الله bayan ya sake ta saki uku sai kuma ya haɗa baki da yaron shi don ya aure ta ya saka mishi ita نعم to kuma sai yaron ya aure ta kuma ya saka mishi ita نعم to tambayar guda biyu ce shi auren da wannan yaron nashi ya yi ya san cewa don ya sake ta ne ya matsayin auren sannan shi kuma da ya mai da ita ya matsayin mayarwar da ya yi da ita
gaskiya wannan kwamacala ta yi yawa kuma aure ba wasa ba ne kuma duk wani auren da aka yi ya inganta cewar aka yi don halattawa da sani an sani haka don wani ta san za a aure ta za a sake ta shi ma ya san a aure ta a sake in dai abin halatta abu an yi ne don a halatta abin da yake haramun abin bai halattu ba wannan auren ba zai halatta masa wato zama da ita ba Eh, ba a yin haka duk da cewa dai in ba su sani ba ne ba ta sani ba ita kaga wala ta zara wa zara to wa zara ohra ba ruwa ta in ita ba ta sani ba aka kulla haka aka zo aka yi haka ta zama to ta ta zo ta an auro ta to ta bangaren ta babu matsala amma mijin da ya san ya sa a je a auri matar da ya saka sake uku don a halatta masa to gaskiya wannan babu kyau kuma ba zai halatta abin da Allah ya haramta ba dabara wani baya halatta abin da Allah ya haramta kuma bai kamata musulmi su dinga yin haka ba abin da muka fi so idan aka zo da irin wannan aka ba mutum kuɗi je ka ka auro ta ya aure ta dan ya halatta to shi jihadin da zai yi wanda ya aure ta ya ki sakinta ya samu shine abin da ya kamata an ya so in ya so in sun bata da shi ai ba da Allah suka bata ba shi jihadi ma ya yi amma irin wannan mutum ya sani ba ta halatta masa matan nan Yawwa. sai dai a zo a ci gaba da zaman barna dama mutanenmu sun saba haka kuma ita ba ta sani ba to ita ce ta zamanto ta kubuta ita ba ta sani ba Eh, cewar an yi haka an aurenta ya mutu dama ba ta san za a yi haka ko ba ta san haka aka shirya ba da aure ya mutu ta fito kuma masu nema suka fara fitowa mijinta na da ya fito saboda sabo da gumu- gudun kirkirgen maza ta ce ta koma gurinsa kaga ita dan Allah ta yi ba ta yi don haka to wannan nata daban ba ta da matsala da Allah Mm, dan yawan maza daban-daban ba kai mukaddare ba mata ba sa son haka kuma sai dai wacce aka kaddara wa haka ta auri wannan ne suke ta ta auri wannan duk da yake abubuwa ne na Allah a tsara suke amma a zahiri da kuma irin mu'amala ta mutuntaka za ka ga matan ba sa son haka kuma ba daɗi
Allah saka zahiri Allah ya ba mu sa sai tambaya ta biyu dangane da Isra'i da Mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai a wani wata aka yi shi kuma a ina ne lokacin da aka yi shi a watan rajab aka yi shi daren goma sha bakwai ga watan rajab aka yi kuma kuma li- ranar litinin kuma an yi tafiya da manzan allah ne daga makka annabi alaihi salatu wassalamu yadda hadisin ya gwada mana yana ma cikin harami Eh, yana nan yana cikin ibadarsa jibril ya zo ya kawo gaisuwar ubangiji kuma ya ce allah yana kiransa suka fito ta mutaza suka fito haɗin aka zo aka yi tafiya Eh.
Allah saka Um, kuma mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma saura shekara ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya ban maka aka yi tafiyar da shi Um, saboda haka isra'i mu'ujiza ce da ake ganin ta guda ɗaya amma ta tare dubban mu'ujizozi da yawa a ciki muhimmiyar mm, mu'ujiza ce Allah ya ƙara na
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة na'am إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala ci gaba da magana da bayani akan addu'o'i na Annabi Musa da Banu Isra'ila da suka yi ta neman Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare su daga bata kuma daga wannan fitina ta wannan bala'i na wannan bawa nasa sannan suka yi ta gaggaya wa Allah su Annabi Musa cewa Allah kai ne majibincin mu kai gafara gare mu kai jin kai kuma kai ne fiye mai gafara daga addu'o'in sai suka ce wa katub ce Allah muna roƙonka ka rubuta ma'ana ka wajabta lana a gare mu fi hazihi duniya a wannan duniya hasanatan kyakkyawa ma'ana Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati a lahira ma Allah ka ba mu kyakkyawa inna haƙiƙa mu hudna mun wato koma ilaika zuwa gare ka ma'ana wato mun tuba mun bar abin da duk muka aikata na ɗanji su waɗannan saharatu din nan su ne na banu isra'ila sai allah ta'ala yake cewa to azabi azabata da musibata usibu bihi ma asha'u ina samar da shi ne ga wanda na so azabtar da shi wa rahmati amma rahmata kuma wasu at kulla shay'in ta yalwaci dukkanin komai da komai a duniya da lahira fasa aktubuha da sannu zan tabbatar da ita fil akhirati a lahira rahmatawa lillazina yattaquna ga wannan da suke jin wato ainihin tsoro na ba sa yin shirka da ni kaga wato Allah ya ware rahamarsa a lahira banda kafirai sai dai mu'mini Allah ka samu ne yace wayutuna zakata suke bayar da zakka wallazina hum sune waɗannan yuminuna suke yin imani bi ayatina da ayoyinmu allazina yattabi'una ar-rasulan nabiy allumi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Allah ya ce allazina su ne waɗannan su wanda suka yi imani da ayoyin na namu su ne waɗannan yattabi'una rasula suke bin manzo annabiya annabin Allah al'ummiya ba ummi shine annabin mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi annabi sallallahu alaihi wasallama ana ce masa al'ummi wanda na farko ana nufin wanda baya rubutu baya karatu shine magana ta farko wannan shine kuma mafi wato rinjaye da maganganun da malamai suka yi a kai cewa shi annabi ne baya rubutu baya karatu amma kuma shi ne malamin masu rubutu da karatu shi almajiran Allah ne kuma halitta duka almajiransa ne komai da komai Allah ya bashi na sani da baiwa ba tare da yin rubutu ba don kiyayewa ga martabar annabtarsa. masu cewa ƙur'ani shi yake tsara shi shi yato baya rubutu baya karatu Allah ne kawai wannan shine kangiya da Allah yi wa manzon Allah kuma su ma a taura sun samu siffarsa baya rubutu baya karatu ko ku a'a cewa jingina shi zuwa uwa wato shi dan uwa mai daraja ne ita ce sai da amina shi ne ake ce masa annabi ubbi annabi mai babba uwa in ka fassara shi haka ma yayi babar manzon Allah a daraja ba irinta a dangi da nasaba ba irinta don haka ma za ka ga a tarihi za ka ga nasabar ta ma da nasabar annabi nasaba ɗaya ce to ta ɓangaren uwa kenan ko ko a'a ana iya jingina al'ummi da ake gaya annabi ba maka dan maka wannan sunan asalin garin da Allah yake ambatan garin ummul qura to shi ba ummi ne ɗan garin maka da aka haife shi a maka sunan magarin allah ya ambace shi ummul qura shine maka to saboda haihuwar da aka yi masa a can wannan duk abin da ka faɗa ya yi amma zance mafi ingancin da manya suka tafi a kansa shine baya rubutu baya karatu wannan girma ne da daraja a gare shi da ba wanda ya kai wannan darajar babu wani mahalukin da ya zo ya ce ya samu wannan ta zama daraja gare shi sai manzon Allah amma kowa in ba annabi ba aka ce baya rubutu baya karatu ta waya ce gare shi laraba ma suna cewa yadda latila ta katibu rijilun hannun da ba ta rubutu kafa ce to shi cewa ba karatu ba rubutu daraja ce ga annabi amma tawaya ce ga waninsa shi kadai yake banta da wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala yana da sufofi guda biyu da ya ba annabi daya a gurin a gurin ma'aiki girma ce a gurin waninsa kaskanci ne shine wannan al'ummi sai Allah ya dauɗe shi ma ya rike shine wato abin da shi Allah ya ɗauka don wani ne yake da wannan sifar zai zama ƙasƙanci amma shi Allah girma ce da burin ƙasa da isa da allantaka da rububiya shi ne ce iya ce a'a yamullahu ma ya sha uwa ya isa masana Allah ba sa nutsuwa abin duk da Allah ya ce Allah ya tabbatar an tabbatar eh zai yi ya tabbatar da haka to ba a nutsuwa sai an ga yayin shi ne dattijan da zai ce ba ya yi ya ce iya ce a'a kuma daidai ne amma in ba Allah ba gurin manya wannan wato kaskanci ne shi ko Allah yanzu nan zai tabbatar yanzu zai fasa haka Allah yake kuma wannan girma ne da ɗaukaka gare shi shi siffarsa ce wayannan abubuwa ne waɗanda in ba a gurin Allah ba ba daɗi waccan kuma ba gurin manzan Allah ba ba girma ba ne to wannan shine guda biyun Allah ya ɗau ɗaya ba manzon Allah ɗaya don tsananin tsabar soyayya to shine annabi Allah zina Allah zi shi annabi Muhammadu annabi al'ummi shine wannan yajidunahu maktuban suke samun su a rubuce indahum a wajensu su Yahudawa fit taurati a cikin littafin at-taura wal injili nasara ma suka same shi a rubuce a cikin littafin su wato ainihin injila wato su nasara da sunansa da sifarsa da halinsa da mahaifarsa da inda zai hijira ya koma da ya duk sun sani saboda haka za ka ga sun ce za ka gani wato a cikin attaura an ce sunansa muhammad sunan babansa abdullahi kuma za a haife shi maraya za a haife shi kafin a haifarsa babansa zai zama ya bar duniya sannan kuma za a haife shi a makka ne shi min mawalidi makka ne sannan kuma zai hijira daga makka zai koma madina wani gari ne ya sariba can yamma da makka can zai je ya koma ya zauna a nan ne kuma daga ɗabi'o'insa yana karɓar hadiya yana kin karɓar sadaka yana juyar da sadaka kuma yana da ɗabi'o'i halaye mai yawan baiwa ne kuma yana da wato ainihin juriya da haƙuri kuma baya fushi ba taɓa cewa a sifarsa da fushi ba baya fushi an ce ma aka ga ya fasata to sai an taɓa allansa amma in dai ba allah aka taɓa ba daga ɗabi'arsa baya fushi to wannan shine abubuwan da aka ji na sufofin da suka ɓaɓɓoye na manzan Allah kuma aka faɗi sufarsa ba dogo ba ne ba gajere ba ne ba mai ƙiba ba ne ba ramamme ba ne mai babban kai ne mai idanuwa dara-dara ne mai gewayayyar fuska mai faɗin ƙirji mai dararriyar tsayuwa mai goshi mai faɗi mai haske mai hasken haƙora mai duk an faɗi sifarsa a cikin attaura da injila sun gani sun sani suka ƙoshi sa khamis akwai wani khamis a cikin littafin da ya rubuta tarihi sunansa khamis shi bayahude ne kuma ya yi nasaranci sai ya koma addininsa na farko amma ya rubuta cewa haƙiƙa muhammadu an ambace shi a cikin attaura ice da yaren sarayaniyanci shine muhammadu abin da ake nufi da yare a sarayaniyanci shine munhamin na ana nufin muhammadu kenan da ramma ta mu ba ma ba munhamin na to ice an ambace shi sunansa kenan a cikin attaura kuma an tabbatar da shi mai kyakkyawan hali ne mai kyautatawa ne ga kowa da kowa kuma baya yin komai dan kansa yana yin komai dan Allah ne wannan shi ne abin da shi wannan mutum da da abin nan ɗinsa ya yi ta faɗa kamar kunne kowa da ya sani suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo a injila suna da yawa da wannan suka zo a taura da irin ma'anoninsu kowanne an faɗa an abin nan ka duba ma mawahibul laduniya Bishop Asqalani za ka ga ka kawo su da yawa inda kowane an ambaci sunansa an ambaci sunansa cewa shi annabi Muhammadu sun faɗa cewa an ambace shi ana ina da sunaye da yawa ina da suna gurin mutanen aljanna ina da suna gurin a wajen yan wuta yana da suna a wajen al'arshi yana da suna a wajen mala'iku yana sunansa a wajen annabawa kai hatta a wajen shaidanu annabi yana da suna suna annabi sallallahu alaihi wasallama a aljanna ana ce masa abdulkarim a kuma wuta ana ce masa abduljabbar wuta kenan abduljabbar yan wuta abduljabbar suke ce masa sannan a al'arshi ana ce masa abdulmajid a wajen kuma wato mala'iku suna ce masa abdulhamid annabawan Allah baki ɗaya kuma suna ambaton annabi Muhammadu Abdul Wahhab wannan Abdul Wahhab su ne a wajensa su shaidanu kuma su Abdul Qahir suke ce masa duk inda shaidani yake lalatacce mutta aljanu da makamantarsu sunan manzon Allah Abdul Qahiri sannan kuma aljanu suna ce masa Abdulrahim su aljanu haka suke aduwar wasu kuma sunansa Abdul Khaliqi suna da yawa duk mun faɗa a Nailul Jadafa ko ko kun mance misali ne da izo ake ɗanyi to ka gani to wannan duka manzon Allah bai zama boyayye ba tin tin tin tin haka ake ambatansa idan kuma ka ce sunansa addu'ar watsu an gaya maka sunansa kuma a dandar ya ƙasa sararin dandar ya ƙasa sunansa abdulkadiri annabi muhammad kowane ɓangare na halittu ko menene da sunansa saboda sunayen annabi da yawa idan za a ware jinsi da nau'o'in halitta a ce bari ka ji sunayen manzon allah to wannan magana da na bayani ya kawo cewa sunansa dubu uku da wajen ishirin a wannan bincikensa da ya tabbatar wani kuma ya ce sunayensa wato dubu tara wani ya ce sunayen manzan Allah dubu goma sha uku ne kowa da ya faɗi wani ma sufin ya ce sunayen manzan Allah ba su da adadi don yadda mu'ujizarsa take karuwa kullum darajarsa suke karuwa to annabi Muhammadu sunansa kullum karuwa yake kullum sunan manzan Allah karuwa yake kasaratul asma'i tadullu ala sharafil musamma saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma aka samu a hadisi wannan aka tantance aka tace su da na qur'ani wannan imamul jazuli sharif shi ma ya faɗe su baki ɗaya a dalailin su ɗari biyu da ɗaya ɗin nan to wannan sunayen annabi magana ta fice haka amma idan an ɗauki na abdul muhaimini abdul giyasi duka abdul razaki ai duk mun ambata ko anilul jada shi sa mutum ya a istimalin wannan zai ga abubuwa suna manzan Allah ne don can samu wa ku sharhin ta ku faɗa kasa ɗan gyaɗi laikara na daraja to saboda haka ya amurhum kuma bil ma'arufi yana mai umarta su wato ainihin alhairi shi wato ainihin manzon Allah wayan hahun kuma yana mai hanin su anil munkari daga barin wato abubuwa da suke abin ki duk daga cikin halinsa da kuma aikin da zai zo da aka ambata a injila da kuma a taura kenan wai hillu lahum tayyibat yana halatta musu wato bayan Allah muminai da suka bi addinin sa yana mai halatta musu ababa daɗaɗa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta musu su kansu yahudawa in suka bi manzon Allah shikenan sai su ci garaɓasa abinda aka haramta musu ci daga sai gashi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo manzon Allah ya halatta musu kamar an hana musu cin naman raƙumi da kuma cin kitsan saniya da cin dabbobi dabbobi wannan akuyoyi duka an haramta musu ci kafin ainihin wa- a taura amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai aka halatta ga mumine kowa zai ci wannan to inda sun bi manzon Allah wayannan namomi da kitse-kitse da aka hana ta musu ci duka za su zama sun samu suna ci wa yuharrimu alaihimul khaba'itha daga aikin manzo Allah yana haramta wa mumine da wannan suka bi addinin sa munana da datti shine wato abubuwan da Allah ya haramta ci na daga ainihin ababan ci kamar wato mushe da alhanzir da jini duka waɗannan manzala da izo ya tabbatar musu da haramcin wannan waya ba an hum israhum yana mai saukewa da kawar da nauye-nauyen da suke a kansu ko daga barinsu ya ba israhum yana sauke nauye-nauyensu an hum a kansu na daga shari'o'i an gama da waɗannan wal aglala da ƙulle-ƙulle da tsanance-tsanance allace kanat alaihim da take a kansu wannan nauye-nauye nan da aglala shine musiba da wahala ta shari'a da yahudu suke kai da nasara kamar a ce mutum ya yi wani laifi ba za a yafe ma ba bai da istighfari sai dai je ya kashe kansa faƙutulu an fusa kun ba haka Allah ce ba zalikum khairun lakum inda bari'ukum fata ba alaikum to wannan duka da manzo Allah ya zo alqur'ani sai aka ciccire waɗannan babu duwa ne ce astaghfirullah al'umma na Muhammadu an yafe kuma abin duk da mutum zai je ya yi babu wani wato ainihin terere yana daga cikin ifrahum din nauye-nauyensu mutum ne idan ya je zina ko ya aikata shan giya ya abin da ya ga dama da aka hana ba wani mai cewa ga abin da ya ba buya ko da buya uwar ubansa ɗaya domin za a ga abin a rubuce rubutun kudura a kofar gidan mutum duk abin da kai a rubuce ake gani a kofar inda da dare kai gari na wayewa gashi na inda rana kai tun ranar Allah zai rubuta ba mu iya gogewa sai kuma abin da Allah ya saukar na cewa shine zai zama ka fara ka ga wannan mafi yawa kuma ka fara kashe kai ne ko kwakula ido ko cizge kunne eh mutum ya je ya kurbi giya ya dawo an rubuta a kofar gidansa ya sha giya amma ka fara sai ya cizge kunnensa na hagu gobe ma kaga sai ka je ka sha ka san kuma na dama za a cizgi wani to duk waɗannan ana nan dai ana to duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya zo da alheri ya zo da wannan duk aka kawar da wannan shine waya ba anhum israhum wala galala allati kanat alaihim shi Allah ce fallazina amanu bihi wanda duk suka yi imani da shi manzon Allah daga cikin Yahuda da Nasara wa azzaru wato suka girmama shi wa nasaruhu suka taimake shi da bin addinin sa basu kuma cutar da shi ba basu yi munafunci ba wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu suka ba haske wanda aka saukar tare da shi ma'ana aka saukar a gare shi shine alqur'ani wanda suka yi haka daga yahudu ko nasara ko kuma ko su wane ne a cikin jinsin mutane ula'ika waɗancanan ka humul muflihuna su ne masu samun babban rabo قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يهوي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون Allah ya ce yana mai magana da annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ice kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhan nasu ka gaya musu ka ce ya ku mutane mutanen maka da kuma mutane kowane jinsi na ko'ina wannan a ainihin annasu na isigirakil jinsi ne wato baki ɗayansu jam'in da da ifradi kullu ƙabilatin wa kullu baladin li'annahu marsulun ila nasi kafatan saboda haka ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzo ne na Allah zuwa gare ku baki ɗaya Allah ne ke faɗa ya ce ka faɗi ba fa irin waccan faɗin ta annabi hudu ba ce wannan faɗi ce ta Allah ilaikum zuwa gare ku jami'an baki ɗayan ku ma'ana kowa da kowa kaga wannan hali ne wanda yake haɗe da lamiri jami'an ka gani ku baki ɗayan ku lamirin ku duka kuma halin ku duka hali ne jami'an nasabar ta hali ce allazi ubangiji nan da ya aiko ne zuwa gare ku gaba ɗaya babu ragi ba a rage wasu gari ko wani ƙabila ba duk gabaki ɗayan ku ne annabin a manzo ne na Allah Allah kuma da ya turo ni shine allazi lahu mulku samawati wanda mulkan samai wal ardi da kasai yake ainihin a wajen sa la ilaha illa hu babu wani abun bauta da cancanta face shi Allah shi kadai ne wa da hula sharika lahu yuhyi wa yumitu shine yake rayawa kuma yake kashewa fa aminu billahi wa rasulihi ya ku bayi ku yi imani da Allah da manzonsa manzon nan nasa shine annabiyul ummi annabi ba ummi wannan muka faɗa allazi yuminu billahi shi annabin nan ba ummi shine annabi muhammadu shi ma yana mai yin imani wato ainihin da allah da kuma wato kalmomin allah shine littafin allah da ya sauka masa alkur'ani yana mai imani da shi wattabi'uhu ku bi shi fa ku bi annabi muhammadu ya ku bayi la'allakum tahtaduna haƙiƙa tabbas ku in kun bi shi kuna zama masu shiryatuwa wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa min qaumi musa daga kuma wato ainihin jama'ar annabi musa akwai wato wannan isti'nafi ne wani zancen daban Allah kuma ya fara dalilin kuma wannan magana shine abin da mutane suka dinga faɗa kan cewa a suna ta surutu mutanen wato ainihin yahudawa a lokacinsu da kuma munafukai da kafirai na maka annabi musa ma ai mutanensa ba da yawa suka bi shi ba kai duk ma ba su bi shi ba irin wannan da'awa da muhammad ya zo da ita annabi musa ma da ya zo ba wanda ya bi shi kuma an samu wanda suka bi shi ka gani abinda mutum ya yi a faɗa in ji hajiya ta ce ko za a ci naman mutum ka a tauna ƙashin shi ne yake so Allah yake bayyanar da kakan Allah adalci irin na Allah sai Allah ya ce a wamin ƙaumin Musa ummatun a cikin jama'u annabi Musa akwai wasu jama'u kaɗan ne dai amma ya na bil haƙi sun shiryatu ma'ana sun shiryatar da mutane su ma kuma su ma sun shiryatu sun shiryatar wato da gaskiya kuma ya aduluna suna masu yin hukunci suna masu adalci bihi wato da ainihin wato gaskiya
wa qatta'nahu musnatan ya asharata asbaba numama wa awhayna ila musa idh istasqahu qaumuhu an udrib bi'asaka al-hajr فانبجست من حسنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يتشي وقطعناهم mun rarraba su ne su jama'un banu isra'ila isna ashata asbaqan izuwa wato jikoki kaso-kaso na kabilun asbadu goma sha biyu an ce asbadu asibdu ana nufin jika na ya mace ko kuma sun ce a jika na ya mace ake nufi wasu kuma sun ce a jika na ya mata ce a abin da ake nufi da jika na ɗa namiji shine hafido amma jika na wajen ya mata su ne subdu to subdu nan ana an ce ana nufin da sun zama kamar matsayin a hafadu domin su goma sha biyun nan ana nufin wato ‘ya'yayen yaƙubu ɗin nan da suka ‘yan uwan annabi Yusuf ɗin nan. To su ne Allah ta su ne ake jinginawa zuwa wannan za ka ce eh to ai asaba ɗin ne jam'i ne na sauɗu shi ne ɗan ɗa ko to ɗan da suka haifa daga cikin ‘ya'yan annabi yaƙubu aka ce su ne wato ainihin ‘ya'yan da aka samu suka zama sha biyan daga cikin wa'annan to an kuma tabbatar a binciken malamai kan cewar asbadu dinnan da Allah ya ambata isna ashar sai da aka same su kowanne ya fito ta ya mace ne daga jikokin annabi yaquba yawwa Allah tabaraka ta'ala ya ce muka rarraba su suka zama umaman al'ummatu kabilu daban-daban bayan wato ainihin wato wayannan mutane na annabi Musa wa auhaina sai muka yi wahayi kuma ila Musa izuwa annabi Musa wato izistaskahu qawmuhu yayin da mutanensa suka nemi ya shayar da su ana cikin farin ruwa ga wahala ga zafi cewar annabi Musa to ya shayar da su suke ta nema tun da shi annabin Allah ne kuma ga su suna ta biye da shi daga cikin waɗannan asibaɗuɗɗun waɗannan ƙabilun nasu waɗanda suka fito daga cikin waɗancan ɗin ta saboda haka sai muka yi wahayi gare shi a nadarib bi asakal hajar ka bigi dan dutsen nan wato ainihin da sandarka to wani dutse annabi musa ya daka ba ana nufin ɗori sina ba dutsen nan ne wannan dutsen da annabi musa ya zo wanka a kogi dutsen ya tashi ya tafi dutse ne iya tsawon dutsen tsawon mutum ba dogo ba gajere ba kuma yana da kusurwa guda hudu dutsen haka nan gefe kuma dutsen mai ruwan zuma-zuma ne ba baki ba ba fari ba a zuma-zuma ne dutsen amma iya tsawon mutum ba dogo ba gajere ba iya tsawon dutsen haka yake a kafa a ƙasa annabi musa da ya zo wanka sai ya cire ya ainihin ɗora kaya a kansa shine ya gudu an samu ko wannan mushkila ne lokacin da annabi musa mutanen gari da wasu daga 'yan uwansa da suka ƙi yin imani suka dinga yaɗawa zai dame ku da cewa ku daina bautar wani Allah sai Allahnsa to Allah nasa da ya halice shi ai mata maza ne dan muna rurrufewa kaji kana jin wannan zancen dangi ne na gida ne ai mata maza ne yana da al'aura yana da far yana da al'auran maza yana da al'auran mata sai labari di suka dinga yadawa a gari ai musa ba namiji ba ne ai musa mace maza ne annabi musa duk inda ya girma a gari da masu gaisawa da shi da wannan ma suke gaba da shi ba sai a buɗe baki sai dariya da ya zo shiga sai a buɗe baki ai shi ne ai to ne biyu ne mace maza ne ga annabawa da haƙuri in za turo annabi ya masa haka ya duka zai sa ya damu suka dinga haka to sai annabi musa allah kuma ya ce ni ba mamata maza ni namiji ne allah ya aiko baya aiko mace annabiya balle ya aiko hunsa mushkil ni mace ni namiji kuma allah ya aiko ni annabi ai ba duk bayanin da annabi musa ya yi bayani wata da watanni yana bayani su gane sun yarda duk gari an ɗauka ai mace maza ne to wannan dusan da annabi musa ya je saboda tuhumar da ake masa da wato adarat shine mace maza sai kuwa izo wanka sai ya cire kayansa ya cire mayafi da rigarsa da rawaninsa dai ya ɗora kan dutsen sai shi zigilar sai ya shiga kogi ba kowa da yammaci ko da asuba a wata ruwaya ya yi wanka ya wanka ya gama sai da ya fito zai ɗauki zanin sai sa sai dutsen ya ɗan matsa sai maza zai ɗauko dutse sai ya matsa annabi musa yana neman ya ɗau zanin sai sa ya gafala da shagala cewa lalle sai ya ɗauka sai dutse yana gudu yana matsa yana binsa yana binsa har dutse ya shigo gari annabi musa bai ma san an shigo gari ba gashi zigidar har dutse ya shigo ta kasuwa annabi musa yana ta binsa jama'a kuma duk ina annabi musa ya biyo aka gano sai a biyo shiri ana ta kallon dutse na tafiya annabi musa yana binsa sun kallo gabansa ana cewa a ashe ƙarya ne kai namiji ne ai ai namiji ne kai namiji sai da ya gewaya gari mutane waɗanda suka gani nan da nan labari sai ya kai sai dutse ya tsaya sai annabi musa ya maza ya ɗau mayafinsa ya sa ya sa rawanin sa ya sa shi kenan sai labari ya kai gari ko ina dan iya inda dutsen ya je da shi cikin gari ta kasuwa labari sai ya kai ko ina cewa ashe namiji ne sharri ne ai annabi ai musa namiji ne kai fa innahu zakarun to abin da Allah yake so ya kawar wannan tuhumar kenan ya yi haka wannan kuma ya matsayinsa kenan saboda haka kowa kuma sai ya gane to wannan da Allah ya ce ya doki wato da sandarsa dutse to wannan dutsen ne ya koma inda yake nan Allah ya umarce shi da suka nemi ya sha sai da ke dutsen shine Allah ya ce fan baja sat min husnata asharata aina sai wato idon ruwa mai kyau na marmaru ya hudo daga jikin dutsen guda goma sha biyu kamar adadin kabilun da za su zo suke bukatar ruwan da suka zo wajen dutsen kad alima kullu unasin masharabahum kowanne daga cikin waɗannan asibadu ɗin nan kowanne ya san mashayarsu kowanne sai ya kama kafa ɗaya wannan kabilar su ne da wannan kafar suka dinga shan ruwa suna ɗiba a nan kowa da kowa ya sha ruwa kuma ya wadata da shi kuma ya zamanto nasu kowanne kafa kabila ɗaya suke kowanne kafa kabila ɗaya suke sai suke ta sha sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wazallanna alaihimul gamama muka inuwantar musu da wato girgije a kansu a lokacin da tsananin zafin ya kai zafi sai Allah ya wani girgije kawai izo yana lullube su zafi ya kai zafi girgijen nan shine yake wato tafiya ko suna tafiya inda suke yana tafiya da su idan dare ya yi sai wannan girgijen kuma Allah ya mai da shi wasu fitilu sai ya dinga haske gari in ya waye kuma sai ya duhu ya dinga kare musu rana har sai da Allah ya kawar da wannan zafin rana sannan aka kawar da girgijen Allah duk ya musu wannan ni'imomi sannan Allah ya ce wa anzalna alaihimul manna muka saukar musu da manuwar salwa da salwa shine gasassun nama da kifi da tsuntsaye ko wato wannan shine walimar da suka nema Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya amsa ya saukan musu da kala kala kala daban-daban na kifaye da kuma ainihin gasassun nama kaji da kala kala na abinci dai Allah ya ce muka saukar musu a gare su Allah kuma ya ce kulu ku ci min tsayibati ma razaqnakum daga dadadan abin da muka arzuta muku na halali ku ci wa ma zalamuna ba ku zalunce mu ba walakin kanu an fusahum ya na sai dai su masu kaucewa bin Allah Yahuda wannan wato sun kasance suna masu zaluntar kawukansu ne ba mu suke zalunta ba وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين Allah ce ambaci gare su ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama iz ila lahum yayin da aka faɗa gare su su wato Yahudawa uskunu hadhihi alqaryatu ku zauna wannan alqarya shine baitul maqdisi ku zauna a ciki waje ne mai yalwa kuma da iska ku zauna a ciki kar ku bar kar ku je ko ina Allah ya saukar da wannan umarni a bisa annabi Musa da farko kuma ya sanar ya gaya musu saboda haka da ice wa kulu minha ku ci daga ainihin wato wannan alƙarya haisu shetum abin da kuka samu mai kyau na daɗi ku ci sannan yayin da za ku shiga wa ƙulu ku faɗa hiddatun ma'ana nan an ƙaddara hiddatun ya zo a wancan umarni ne an umarce su da su faɗa ƙulu to to sai zaman to ya zo a habari ya zo a habari muktadan mahazufi ne shi sa aka masa ramma wa ƙulu ba ce hiddatan ba ku ce hiddatan a mafa'uli a'a ma'ana amruna ko ko umarna an umarce mu hiddatun hiddatun shine abu kaga umarna din nan ya zama mubtada mahzufi ne wannan kuma habarin shine wato hiddatun ma'ana in kun shiga ku faɗa ku dinga cewa a hiddatun ma'ana a sauke kusakuran mu Allah a yafe mana na shafewa da saukewa wadda hulul baba sannan ku shiga kofa alƙarya ta baitul maqdisi sujjadan kuna masu wato ainihin kwantar da wuyanku da sunkuyawa na girmamawa ga Allah idan kuka haka in ji Allah na gafir lakum Musa Allah za mu gafarta mu za mu gafarta a gare ku ko za mu gafarta muku ko ka ce nagafiru da nuni ko da ta'i kuma amma inda ta'i ne sai dai a bina'i maj- ma- ma- ma- lil bina'i ko wa- nagafiru lakum ko tukufaru lakum duk wannan aka yi amma nagafir musa allah muna masu gafarta hadaya muna masu gafarta muku hadaya ku kusa kuranku wasa nazidul muhsinina da sannu kuma za mu ƙara yi wa masu kyautatawa da bin umarni wato mai musu ƙari da lada
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا minhum qawlan wannan suka yi zalunci daga cikin sai suka canja wato magana da gairar lazi kila lahum ba wanda aka faɗa gare su ba sai suka dinga cewa wato maimakon su ce mm, a- a- a- haidatun ko na sarayarwa sai suka dinga ambaton wato hindatun hindatun eh, kaulan suka canza magana maimakon sarayar da zanuban mu Allah sai suka dinga nufin wato suna nufin habbatu sha'ir suna cewa hindatun suna an ce su shiga a nitse su kwantar da kansu suna da ladabi saboda girmamawa da Allah sai suka shiga suna tsalle suna rawa kamar 'yan zanga-zanga wannan yana juyi yana gewayawa suna cewa hindatun hindatun alkama alkama Eh, saboda wulakanci sun canja abin da aka gaya musu Allah ya ce suna yin haka faru sannan alaihim rijzan minas sama'i take sai ko muka aiko musu da tsawa da azaba da wuta daga sama da ma kanu yadlimuna da abin da suka kasance suna masu zalunta kansu da shi وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Allah ya ce was'alhum tambaye su ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an alƙaryatin lati kanat hadirat bahari da a bisa alƙaryar nan da take kusa da kogi na kulzumu shine ailatu izi duna yayin da suka yi shigi fisabti wato ainihin ayin farauta ta ranar asabar ta kifi istatihim hitanuhum yayin da kifayen da za su kama suke zuwa musu yau masabtihim ranar wato ainihin ainihin wato nasu farauta kifin shurra'an a fili a kusa sai su kama ba wahala amma suka ƙi su tsaya a ranar su suka saba da yadda aka ce yawwa wa yawma la yasbituna ranar kuma da ba sa yin ainihin yi- kifi ranar da ba nasu ranar da ba nasu bane kuma lata tihin ba ta zuwa gare su da suka je ba ranar su ba sai kifi ya zo musu ranar su kuma da suka ki zuwa sai kifi ba su zo ba sai kifi ya ki zuwa Allah ya ce mun yi wannan ne don jarraba gare su kawai wani bala'i ne daga Allah tun da sun saba kazalika haka lamarin yake na buluhun muke jarraba su ji Allah su su waɗannan Yahudawa bima kanu yafsukuna da abin da suka kasance suna yin fasikanci suna ƙetare wato iyaka ta Allah da shi shine ran da aka ce za su yi kiwon ki za su yi farauta ranar ne za su yi ranar da ba ta su bace kar su je sai suka ce kawai ba ruwansu su ba za su bi wannan dokar ba za su je su yi farauta kifi ko yaushe kuma gashi yadda Allah ya gaya musu ga yadda annabi Musa ya tabbatar aka, aka gaya musu dokar Allah to sai garin gaba ɗaya sai suka yi rigima sai gari ya rabu guda uku kaso na farko sai suka ce su babu ruwansu kawai maganar zancen kifi za su yi farauta kawai sanda duk suka ga dama kaso yagwa za su yi za su yi za su yi farauta tare da masu farauta kawai kaso na biyu kuma sai suka ce "Mm-mm, kan mu yi farauta da kowa ran da muka ga dama mu yi farauta ran da aka ce mu yi su ne wanda suka bi a dokar Allah da annabi Musa ya zo da ita kaso na uku na ƙarshe su kuma suka yi shuru suka kame ba sa farauta ba sa hani suka zama yan ba ruwanmu wayanda ba su damu ba duk ɓannar da za a yi a yi to haka garin ya zama to shine wayanda suke keta alfarmar dokar Allah suka je suke yin farauta kifi a barul kulzum a ilata to su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka musu da wannan bala'i kuma sai Allah ya dinga jarraba su da cewa ranar duk ba nasu bane sai in suka je sai kifin ya zo sai su ga ga kifi a kusa ya taso sama kifi da yake nutso sai an kamo sai ya zo ya ta tahowa wajen su inda suna da hankali a sun san akwai matsala to wannan kuma ya dalilin saukar ta annabi ne sallallahu alaihi wasallama da yake yahudawa ba sa son zancen musibar da ta same su a ilata yadda Allah ya raga-raga da su duk bai hude ba ya san wannan magana to shine annabi alaihi salatu wassalam yake musu taubihanci kurustarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ana tare yahuda in sun zo suna ta shirman su haka sai yakan ce da su wato ku ba mu labarin ƙauyen ilata mana na magana gandun kogi ku ba mu labari me ya faru ne da mutanenku sai su wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai su shiru su ku a haukan yahudu suna ganin wannan abin da ya faru shekaru ne can can tun tun annabi musa tun iyayen iyayen kakanninsu to ba wanda ya sani ba sa so a ji zancen ya za a yi yanzu a wannan zamani a zo ana maganar su ma yahudawan sai tsofaffin tsofaffi ne da aka ba su labari suke ji sai ga manzala ya musu taube hanci da magana ku ba mu labarin ƙauyen ilata da magana kogi mana sai abin ya dame su to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa tambaye su kaga maganar annabi baya komai Allah ne ce was'alhum tambaye su anil qaryatin lati kanat hadirat al-bahr tambaye su su baka labari yayin da suka ketare iyaka suka yi abin da aka ce kar ai shine kiwon ki kama kifi tambaye su su baka labari abin da ya faru da su da daɗi to shine dalilin saukan wannan su sun kasance sun san abun amma suna ɓoye shi kuma suna ƙuduri a zuciyarsu cewa ba ɗaya da ya san wannan in ba su ba to shine sai Allah ya kasanta wa mazan Allah baki ɗaya abun shine suka yi gum ɗin mazala in ya ce musu ko su ne da mazala ya ce ya labarin ilata ya labarin ƙauye sai su shiru ba su ba su taba amsa wa annabi duk rashin kunya su ba su taba tofa wa annabi wata magana ba in yi musu wannan tambayar saboda me saboda abu ba sa so abin aji saboda sun ci wuya kakannin su na da can
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ قالت أمة منهم wato wannan adafi ne fa akan is din nan na farko is tatihim to ambaci is qalat ummatun yayin da wasu jama'u minhum daga gare su wannan ainihin bata yi kiwo ba wanda suka ƙi kiwon kifin limata tsona da suka ga cewa ga halakar ta tawo musu sai wasu daga cikinsu suke cewa limata izuna kauman me yasa ba ku yi mutanen ku wa'azi ba a su isu din fa waɗanda su ba su samu shiga cikin matsalar ba sai suke cewa da wasu daga cikinsu me yasa ba ku yi musu wa'azi ba cewa su san Allahu muhlikuhum Ubangiji Allah shine mai halakar da ku au mu'azzibuhum ko ko mai muku azaba azaban shadidan azaba mai raɗaɗi zai muku da in kuka saba masa me yasa ku ba ku gaya wa junan ku gaskiya ne kalu sai suka faɗa sukan ce ma'azirata ai wannan lamarin wa'azin ya zama uzuri domin su sun yanki hanzari ma'aziratan sun yanki hanzari mana suna masu yankan hanzari da kin yi musu wa'azin wai da suka yi ila rabbikum ku yanki hanzari kawai da wa'azin ila rabbikum zuwa ubangijin ku Allah wala Allah ko cewa su ya taƙuna sa ji tsoron wato ainihin Allah da sun karɓi wa'azin sun bar wato abin da aka hana su فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون wace falamma na so yayin da suka mance suka bar ma zikiru abinda aka wa'azantar da su bihi da shi cewa kar su koma an jainar lazina yanhauna an soyi Allah ce sai muka tserar da waɗanda suka hannu daga barin aikata mummuna shine abin da aka hana su wa hazanar lazina zalamu sai muka riki muka damƙi waɗannan da suka zalunci kansu da shishigi da aikata abin da suka ga dama bi azabin bi ifin da azaba mai tsanani mai muni mun riƙe su da azaba ne haka bima kanu ya ƙuna da abin da suka sance suna fasikanci suna fita daga iyaka ta ubangiji فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين falamma wato ainihin a tau yayin da suka yi tsaurin kai an ma nuhu daga barin abin da aka hane su sun ƙi su bari ƙulna lahum sai muka faɗa gare su wato kunu ƙiradatan ku zamanto birrai khasi'ina kaskantattu taɓaɓɓu abin da aka hana su suka kuma komawa bayan an yi wancan aka kuma aka yi musu wa'azi suka ƙi komawa ne koma da suka yi na ƙarshe a ruwaya ta hakimu daga ɗan abu zai ce suna komawa abin yana ƙayatar da su su yi su koma ba abin da ya faru to da suka yi wannan kawai sai Allah ya ce da su su zama burrai sai aka shafe su duk sai suka zama bururruka wa ista'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ambaci ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanda ubangijin ubangijin ka Allah ta'azzana ya sanar ya alamtar la yab'athanna lalle tabbas hakika Allah ya rantse zai aiko zai turo alaihim akan yahudawa man yasumuhum su al'azabi wanda zai dinga ɗanɗana musu mummunar azaba wato ila yau mulkiyamata har zuwa ranar alkiyama yahudawa haka suke gamuwa da musiba daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan domin haka allah ya turo musu wannan sarki a zalimi a bangaren su sai ya turo wannan mai mulki mumini in saboda abin da suka kafirce ya musu azaba wani kuma ya zo ya musu haka dai yahudawa ba za su kasance ba za su ba za su ba za su gushe a haka ba Allah ya sauka annabi Isa ya dawo kuma babu abin da zai kubutar da yahuda daga muwa da wannan azabar sai karɓar musulunci addinin annabi Muhammad duk bai hudun duniyan da ka ganshi a kwance lafiya lauto ya karɓi addini ne wannan ko duk bai karɓi addinin musulunci ba duk ƙarfin girman mulkin su ko jin daɗin su ba daɗi a cikin musiba suke dan Allah ne ya alkawari tunda da yace zai turo wanda zai dinga ɗanɗana musu azaba bayan wannan magana da wannan rigimar da suka gama yi Allah sai ya aiko annabi Sulaiman dan Dauda shi kuma ya dinga ɗanɗana musu azaba da wahalarwa da ɗora musu nauyaye-nauyaye saboda su sun ƙi lamarin Allah sun ƙi kaɗaita Allah annabi Suleimanu bai yi wa Yahudawa da daɗi ba. Bayan annabi Suleimanu ya tafi sai Allah ya turo da buhotansara an ce wani sarki ne wani cikakken ɗan iska ne shi kuma ya zo ya dinga karkashe su yana ribace su ya kwashe su ya sayar. sai a zo gidan yahudawa su goma sha biyar sai a kwashe goma a je a sayar a ce sauran su shirya an rabu kenan haka ya dinga yi musu kuma waɗanda suka zamanto suna da fa'ida kamar wasu ayyuka ana sa su sai ya ɗora musu jizya sai sun biya kuɗin zama da kuɗin rayuwarsu kuma an sun tashi sai a ce su ba majusawa majusu za su ba kuɗin shi sarkin ba shi yake karwa ba abin da zai su kuma majusu su ne marasa addini maguzawan lokacin su kuma da yahudawa ba a ga maciji kashe-kashe ake to sai a ce kuɗin da za su fitan na jizya nasu su ba wa waɗannan mutanen kaga azaba kan azaba kenan haka aka dinga yi musu haka aka yi ta ta yi har izuwa shi butan saro ai ba a san ma waye ubansa ba kawai an tsinci akwai gunki da ake kiran gunkin nan wato tansaru to sai aka zo aka gan shi yana ɗan jariri daga haihuwarsa uwarsa sai ta yadda shi ta gudu sai aka same shi gindin gunkin a nan yana ta kuka fina aka ɗauke shi shi ne ake so a jingina shi zama ka shi ne ake ce masa bene bene hantansaru ɗan wannan gunkin to shi ne kuma aka yi murakabi masji buhutan saru aka haɗe shi to shi ne ya zo ya wahalar da su sosai har izuwa kuma haka za su yi ta shan wahala suka yi ta shan wahala har izuwa wato aikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kuma da ya zo ya same su aka haɗe da shi a madina sai ya buga musu jizya ko su musulunta ko su dinga biyan kuɗin zaman ƙasa haka ko aka yi wanda suka musulunta ba a karɓa waɗanda ko musu musulunta ba haka suka dinga biyan kuɗin jizya a zaman su da manzon Allah a madina to haka haka duk inda bai huda yake zai ta shan wahala da wulakanci har izuwa bayyanar annabi isa to tare da haka kuma yanzu a ce mutanen mu yahudawan za a bi su da suke cikin wahala da allah ya dora musu ta tuntuni duk ƙaryan duk wani mulki da wani abu ƙarya ne suke ciki bala'i suke ciki na allah ba za su ga gushe ba kuma suna jin bala'in har su koma zuwa babban bala'i shine alkiyama inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama lasari ul iqabi wallahi mai gaugawar iqaba ne da damƙa ga wanda ya saba masa wa innahu haƙiƙa ubangiji Allah la gafurun mai yawan gafara ne ga masu bin sa mu'mine masu kadaita Allah rahimun mai jin kai ne kuma da su alhamdulillah